na ana nufin in za ku taimaki addinin Allah domin Allah ya fi ƙarfin ku taimake shi abinda za ku taimake shi da shi shi ya ba ku to ta yaya mutumin da yake baka kuma a ce za ka iya juyawa za ka ba shi la in za ku taimaki addinin Allah maɗaukakin sarki to shi ne abin da ake nufi hakanan da aka ce waɗannan da suke cutar da Allah da manzansa ana nufin waɗanda suke shirka waɗanda suke karkata a cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke aikata sabo da sauransu masu cutar da manzo kuma mun ji su ne cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai a karan kansa ko dai a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin iyalansa ko kuma wani ya taba sahabbansa min malam ibnu kathirin alaihi rahmatullah yace waɗanda za su fara shiga cikin walladina yu'duna almu'minina walmu'minati ita ce aya ta biyu da muka karanta yace daga cikin su akwai masu zagin sahabbai na annabi tsira da amince su tabbata a gare shi insha Allah za mu ci gaba daga inda muka kwana za mu karanta ayoyi kamar uku yau la illam yantahi almunafiqun na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن مرة سرتيكي تيوا يا كي ونن النبي قل لأزواجك وبناتك دائنك ماتا فاروا أزيكي نندك جدا ونساء المؤمنين سأنن كفر ونن ساقوان da zai zo ga matan muminai gabaki daya na al'ummarka tun daga zamaninka har waɗanda za su zo bayansu ne ne saƙon ita yudini na alaihin na min jalabibihin su sauko a karan kawunansu da mai jilbabansu mayafansu da kuma a sauran abin da zai rufe jiki suka ce jilbab shi ne mayafin da mace take rufe jikinta da shi ga baki ɗaya yace zalika adina an yu'rafna wannan sitira da muka ce su sanya sitirce kawunan su tun daga sama harkar yace adina shi yafi kusa an yu'rafna da a iya gane su cewar su ƴaƴa ne ba bayi ba domin idan bayi ne aka gani mata wani lokaci wasu kan samu jara'a akan su musamman mutanen banza dan ya ga baiwa ce ya san gata da bata kai ta kawo ba to zai samu kwarin gwiwa wajen cutar da ita amma yana ganin mace da hijabi ya riga ya san ba baiwa bace wannan ya ce idan ya taba ta ya san akwai abin da zai biyo baya fushin da za a mai ya dara fushin da za a yi idan baiwa ya taba wa kana al-ghafurur rahima sannan mai jin kai Allah ya kasance mai yawan gafara daga abinda suka bari a baya na rikinsu da sanya jilbabi da hijabi da satira irin ta musulunci da bayyana jiki da ado da suke yi wanda aka yi a baya Allah maɗaukakin sarki ya gafarta domin ba a sani ba addinin Allah maɗaukakin sarki bai zo ba saƙo na annabi sallallahu alaihi wasallam bai iso gare su ba wannan ilimin ba a san da shi ba to tunda ba a sani ba Allah ya yafe Allah madaukakin sarki ya kasance tare da gafara ya ce rahiman ai bihinna idan satarna idan har ka tuba suka dawo suka ci gaba da rufe jikinsu mala ibnu kathir yake cewa Allah madaukaki yana faɗa yana mai umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya umarci matansa da kuma ƴaƴansa aka ce domin ɗaukaka su da darajar su kuma duk wani alkhairi ana so ya faro daga gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da ciyarwa wabda biman ta'ud ka fara da waɗanda kake ɗaukan ɗawainiyar su mutane da kenan mata da ƴaƴa da sauran waɗanda aka mallaka kamar bayi to nan ma kokakin sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗa wa matanka da ƴaƴanka mata idan suka gyara kafin nan a fita waje kamar yadda ya faɗa a mukami na wa'azi yake cewa fasda a'a wa anzir ashirataka al-aqrabin na'am kai gargadi ga danginka mafi kusanci makusantanka ka fara da su domin kar a zo a dinga aibanta ka da su a ce kun damu mutane amma ga babanka yana kaza ga mahaifiyarka tana kaza ga kaninka ga wanka ga kawunka ga wane ne naka ga yarka ta damu mutane a unguwa ku ne ku cewa a bar kaza a yi kaza a yi kaza Allah maɗaukakin sarki ya ce me za ka faɗa musu yudinina alaihinna min jalabibihinna su sassauto da mayafansu wasu malamai suka ce abinda ake nufi dama jilbabi idan aka sanya zai sako amma a baya sun kasance sukan buɗe kirjinsu sukan buɗe wuyansu wanda har yau akwai 'ya'yan musulmai da suke tafiya da irin wannan hali na jahilai wuya a buɗe sannan wani abu na saman kirji duka abu ne wannan tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin jahiliya aka yi Allah madaukakin sarki ya zo da musulunci sai ya rushe wannan ma a karni na 21 bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 1400 da 36 har da wata tara har da kwana goma har yau akwai matan da suke aikata wannan kuma sun san ba kyau duk wacce take birni ta san rufe jiki wajibi ne sanya hijabi wajibi ne sutura ta musulunci wajiba ce amma dai ba za a bane saboda shaidan Allah shirye da mu me yasa aka ce su sassauto su sanya su su rufe jikinsu da mayafai yace li yatamayyazna an simati nisa'il jahiliyyati wa simatil iman domin su bambanta da nau'ukan mata guda biyu nau'i na farko matan jahiliya su ne waɗanda idan suka yi ado ba sa sanya wani abu da zai sako ya rufe wuyarsu ya rufe musu kirji ya rufe musu duk abin da Allah madaukakin sarki ya hana a gani kashi na biyu na matan da aka ce kasu yi kamanceceniya da su su ne ima bayi da kuyangi to sai malamai suke cewa duk wacce ka ganta tana shiga ta tsaraici lalle ba ta cancanci a kira ta da ya ba ta fi kama da baiwa sannan wannan tsaraicin ya ce Allah maɗaukacin sarki ya yi ukuba ga annabi Adam da matarsa Hawwa da tsaraici a gidan aljanna lokacin da suka ci ‘ya'yan itatuwa sai kayansu suka zube sai suka fara karɓan ƙafafiƙa ya sifa ne alaihima min warakil janna malamai suka ce yalzaka ne sai suke ɗaukan ‘ya'yan itatuwa ko kuma ganyen bishiya suna mannawa a jikin al'aurarsu saboda kanta bayyana to tsaraici ukuba ce daga Allah maɗaukakin sarki amma wasu mutane kuma sun mai da wannan shine wayewa wannan shine kaza tura wanda muke kwaikwayon su wallahi hotunan shekaru ɗari da aka kawo baya idan aka nuna ma vienna idan aka nuna ma birnin london da paris shekaru ɗari baya wallahi tallahi matansu shigar da suke tafi kama da shigar musulunci suna sanya dogayen riguna rigunan ma bakake kamar a bayu sannan suna rufe kawunansu suna bin karantarwa irin ta addininsu na kiristanci a 1964 aka fara sanya mini a birnin london duk wannan tsayar da kaga ana yi zuwa yanzu duk shekaru nawa ne to amma wasu daga cikin musulmai ƴaƴan musulmai matan musulmai matan aure har da matan aure a ciki sun mai da shiga irin wannan ta tsareci kin saukar da hijabin su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa da mayafan su sun ki su yi suna kwaikwayon waɗancan mutanen da su ma sai da shedanun mutane suka zo sa'annan suka dora su akai Allah subhanahu wataala ya shirye da mu wasu mata aka ba su biyu suka sanya wannan kayan a waccan shekarar da na ambata sai dan jarida ya bi yana tambayan waɗanda suke wucewa yana tambayan mata za ki iya sanya irin wannan siket ɗin da waccan ta sa zuwa rabin zuwa gwiwa ta ce ko za ta mutu ba za ta sa ba wata ta ce wannan abu ne kazantacce wata ta ce wannan ba zai yi ba a ce ya game wannan birnin namu to yanzu ba ma wannan ba har akwai biki da suke yi na tsaraici maza za su fito da ɗan kamfai mata ma za su fito da iya abin da za su suturce wato rami na al'aura Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu shi yasa Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sunna suka kiraye mu da mu rabu da hanyar shedan domin hanya ce da in ka taka zai ja ka kayi daya zai ja ka zuwa ga na biyu kayi na biyu zai kai ka zuwa ga na uku shi yasa Allah ya ce la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku dinga bin hanyoyi da tafarkai na shedan domin wata hanyar idan aka shiga da wuya mutum ya dawo Allah subhanahu wataala ya datar da mu to saboda dalilai biyu suka sanya Allah madaukakin sarki ya ce wa mata mu'mine su sauko da mayafansu a gare su su suturta jikinsu domin su daina kamanceceniya da matan jahiliya su daina kamanceceniya da waɗanda suka kasance bayi Malam Ibn Kathir yake cewa shi jilbabi huwa rida'u fawqa al-khimar mayafi da ake sanyawa a saman dan kwali kenan mace in ta sanya riga za ta sanya abin rufe kai khimar da Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya kira shi nasif da yake siffanta mata aljanna sannan za a sanya mayafi wasu kuma sukan sanya mala'a shine tufafin da wata kaman alkibba da za ta sitirce mace tun daga kanta har kafarta ibnu mas'ud ne ce aljilbabul milhafa shine mayafi da za a sa ayafa ayafa wannan shi yake cewa a aljilbabu da Allah madaukakin sarki yace jalabi bihinna Ali ibn Talhata yana faɗa kamar yadda ya rawaito daga dan Abbas malam bin Kathir ne kawo cikin littafin sa yace Allah madaukakin sarki ya umarci matan mu'minai idan kharajna min buyutihinna idan suka fita daga gidajensu wato ga irin shigar da za su yi su rufe kawunan su su rufe jukkunan su tun daga sama har ƙasa wasu malaman musulunci sun shigar da niqabi a ciki wasu suka ce a'a bai shiga ba amma dai ana kafa hujja da wasu hujjoji na daban ibnu sirin yake cewa sa'altu abidat as-salmani an qaulillahi ta'ala yudnina alaihinna min jalabibihinna na tambayi abidatu dangane da wannan bigire na aya sai abidatu ya bashi amsa a aikace yace fa ghatta wajhahu sai muka ga ya rufe fuskarsa wa abraza aynahu al-yusra sai ya bayyana idansa na hagu duka ya rufe tun daga kayansa ya rufe fuskar gabaki daya sai ya bar wannan idan guda daya wa qala ikrimatu tughatti sughurata nahriha bi jilbabiha tudnihi alaiha abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da ku sassauto ku sauko da jilbaban ku a gare ku mayafai da abin rufe jiki yace shine su rufe sughuratun nahri wannan dan kogon da yake kirjin mutum suka ce ko kuma wajen da sarƙa take sauka idan mace ta sanya to Allah madaukakin sarki ya ce a rufe nan domin an san shi ne tsakanin kirjin mace Allah ya ce zalika adina an yu'rafna abin da yasa muka ce ku rufe jikinku ko matan mu'minai da ayan annabi sallallahu alaihi wasallam da mata na annabi sai da amince Allah tabbata gare shi Allah ya fara da matan da ƴaƴa mala ya ce li sharafihinna domin daukaka su da darajar su yace mun ce ku yi haka ne adina an yu'rafuna wannan shi yafi kusanci da a gane su fala yu'zaina ba za a cutar da su ba a gane su ta a gane su yaya ne ba bayi ba yace lasna bi ima'in wala awahir a gane cewa su ba bayi bane mata sannan kuma su ba matan banza bane masu neman maza awahir jam'i na ahira ita ce matar banza as-suddi yake fada cikin fadin Allah madaukakin sarki wannan wajen zalika ajina an yu'rafna fala yu'zain mun ce ku rufe jikunanku domin wannan shi yafi kusanci da a gane su ba za a cutar da su ba yace wasu mutane min fusaqi ahli almadinati sun kasance ya khurjuna billayl suna fita daga cikin fasikan mutanen Madina sun kasance suna fita da daddare hina yaxtaliqu adh-dhalamu ila turuq almadina sun kasance suna fita lokacin da wato duhu ya shiga suna fita zuwa ga hanyoyi na Madina yata'arraduna lin-nisa suna bujiro da kansu ga mata sai su dan fake in mata suka zo sai su dinga bujiro da kansu gare su suna tare musu hanya wa kanat masakinu ahli al-madinati dayyqa gidajen mutanen madina sun kasance wato ba su da kunci sun kasance a tattakure yana nufin nan hanyoyin fa'iza kanan lailu harajen nisa'u ila turuki ya kuzina haja tihinna idan dare ya yi sai mata su dinga fita zuwa hanyoyi suna fita suna biyan bukatunsu mun ji a baya cewar larabawa a al'adarsu ba sa yin banɗakai a jikin gida a cikin gidaje suna jin kyama sai dai su fita can waje can su je su biya bukatunsu sai su dawo yace fa kana ulaika alfusaq yabtaguna dhalika minhunna wadancan fasikan da aka ce suna tare musu hanya suna budan irin wannan daga gare su fa idza ra'aw imra'atan 'alayha jilbabun qalu hadhihi hurratun kuffu 'anha idan suka ga mace ta rufe jikinta da mayafi ko mala'a da ibnu mas'ud ne fada shine abinda mace za ta sa tun daga sama har kasa ta rufe jiki gaba daya sai su ce to ku rabu da wannan ya ce ba baiwa ba idan suka ga mace laisa alaiha aljilbabun ba ta da mayafi qalu hadhihi amatun sai su ce to wannan baiwa ce fa wasabu ilaiha sai su tashi su afka mata Allah ya ce wa kana Allahu ghafurar rahima mala ibn kathir ya ce lima salafa fi ayyamil jahiliya Allah ya kasance mai yawan gafara na daga abin da ya gabata a kwanakin jahiliya kun aikata wannan lokacin ba ku sani ba manzanci bai zo ba ba ku samu karantarwar alkur'ani da sunna babu faɗakarwa ba wa'azi to Allah madaukakin sarki ya gafarta domin yana uzuri da jahilci rahiman Allah madaukakin sarki ya kasance ma'abocin jin kai sai Allah subhanahu wataala ya ce la illam yantahi almunafiquna لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغنينك بهم ثم لا يجاورونك فيها Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la illam yantahi almunafiquna idan har munafikai ba su hanu ba ba su daina ba ba su daina me ba malamai suka ce sai ba ambaci laifin ba domin laifukan suna da yawa naka ce lissafawa za a yi za a jima ana yi dukkan abin da suke aikatawa amma mafi girma shine abin da wannan siyakin ya kunsa in ba su daina ainihin munafircin nasu ba wasu kace idan ba su daina cutar da muminai maza ba da muminai mata wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar duka dai bata fita daga siyaki wato jeri na hukunce-hukunce da ayoyin da suke sama da ita suka tattauna ba domin malam gumi ma'anin yake cewa yana daga cutar wadda za a yi wa muminai al-irjafu shine yada jita-jita labaran karya al-akhbarul kariba wasa'i bil isha'ati shine a tattaki da tafiya da yada jita-jita da zantuttuka na ƙarya wahiyar min sha'anin munafiqina wannan na daga cikin sha'ani da hali na munafikai saboda haka Allah madaukakin sarki yace la illam yantahi almunafiquna suka ce wannan lamun din tarantsuwa ce wallahi idan har munafikai ba su hanu ba ba su daina irin waɗannan ababen da suke aikatawa ba su ne cutar da Allah su ne cutar da manzon Allah su ne cutar da muminai maza da muminai mata su ne yada jita-jita aikace-aikacensu da laifukan suna da yawa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce munafukai suna aikace-aikace ko kuma munafukai ana kasa su gida goma idan aka kalli ayyukan da suke duka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul taubati da wasu ke ce mata almanahim daga abinda Allah yake cewa wa minhum wa minhum daga cikin munafikai akwai masu kaza daga cikin munafikai akwai masu kaza sai da malamai suka cire sufofi goma na munafikai a cikin waccan sura mai daraja mutane ne da suke da hatsari shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambace su a wajaje da yawa ya ma musu sura a cikin alkurani yace wallahi idan har munafikai ba su hanu ba a barin munafircin su walladina fi qulubihim maradun haka waɗannan da a cikin zukatansu akwai cuta da dauda wasu malamai suka ce ta zina fujur da kuma fajirci shine bayyana laifi ba tare da jin tsoro ba ko shayin kowa Allah subhanahu wataala ya ce in basu daina ba lanughuriyannaka bihim lanusallitannaka alaihim zamu kaka baka akan su wasu suka ce lanuhayyijannaka alaihim zamu zuga ka ya rasulullahi zamu halatta maka ya kansu thumma la yujawirunaka fiha sa'annan ba za su zauna su yi makwabtaka da kai ba a cikin garin Madina illa qalilan suka ce illa jiwaran qalilan sai makwabtaka yar kadan zamu kama su gaba daya zamu hallaka su ko kuma a fidda su daga cikin garin madina wasu suka ce illa kalilan wato sai dai yan kaɗan daga cikinsu jigajigansu da sauran waɗanda muke so daga cikinmu za mu kame kaɗan ne za su saura wasu suka ce wannan kalilan yana komawa zuwa ga su munafukan wasu kuma suka ce a yana komawa zuwa ga jiwarin wato zama da makwabtaka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin garin madina domin makwabtaka ba wai ana nufin sai gida da gida ba ko layi da layi a wani lokaci har gari guda waɗanda suke zaune a ciki ana kiran wannan makwabtaka kamar yadda ake ɗauka daga cikin wannan ayata alkur'ani Allah yake cewa mal'uni wasu zamu ziga ka akan su ya rasulullahi zamu kaka baka akan su ka ta hanyar kashewa ko kuma ta hanyar fidda su daga cikin garin Madina duk malaman tafsiri sun ambata mal'unina zaka kashe su suna a tsinannu za ka kashe su suna ababen korewa daga samun rahama ta Allah madaukakin sarki domin shi ne Allah'anu Allah'anu suka ce attardu wal ib'adu min rahmatillah shine a kori mutum a nesantar da shi daga rahamar Allah madaukakin sarki to za mu sa za mu kaka baka akan su ya rasulullah ko ka kashe su ko dai ka fidda su ko kuma ka musu wata ukuba daga cikin abin da Allah madaukakin sarki zai nuna maka kuma za ka yi musu wannan ukubar ko ka kore su suna mal'unina wato suna ababen korewa daga rahamar Allah maɗaukakin sarki tsinannu daga Allah subhanahu wa ta'ala aina ma tuqifu to shin wannan narko da Allah maɗaukakin sarki ya alkawari akan munafikai ya auku ko bai auku ba wannan matsala ce da malaman tafsiri suka tattauna insha Allah za mu takaita wata a gaba yace aina ma tuqifu waɗannan ababen korewa ne daga ramar Allah madaukakin sarki aina ma tuqifu wujidu duk inda aka tarar da su duk inda aka riske su ukhidhu akama su wa qaddiru taqtila sa'annan a kashe su kashewa malamai suka ce wannan shine hukuncin Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan kasantattun bayi inda Allah madaukakin sarki ya ce idan har munafikai ba su hannu ba la illam yantahil munafiquna kenan lalle in har munafikai ba su hannu ba maun bagawi yace an nifaqihi dangane da wannan munafircin nasu in ba su daina ba to wannan abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa na ukuba zai tabbata akan su sai Allah madaukakin sarki ya faɗa mutawa'idal lil munafiqina kamar yadda ibnu kathir ne yake faɗa yana mai alƙawarin narko ga munafikai وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطون الكفر ويبطنون الكفر سوني ودندا suke bayyana imani a zahiri amma suke boye kafirci a cikin zakatansu munafikai ba su taba shiga musulunci ba dama shi yasa hukuncin su a wajen Allah madaukakin sarki idan har suka mutu suna yi ba su tuba ba dama a gidan lahira suna ma kasan kafirai innal munafiqina fi darkil asfali minan nar to amma a hukunci na duniya Allah maɗaukakin sarki ya ce a gudanar da su da hukunci irin na musulmai sun ce za su yi sallah tare da musulmai sun ce sun imani Allah ya ce a basu a haka a tafi har ranar tashin alkiyama idan aka mayyaze aka tantance sahu musulmai suka yi gefe gafirai suka yi gefe munafukai za su shigo cikin musulmai Allah maɗaukakin sarki ya ce a rabu da su daga wajen karɓan haske za a fara tantancewa za a ba da haske ranar tashin alkiyama domin babu wani haske hasken da muke samu a gidan duniya daga rana ake samu wata da taurari duka suna samun haskensu ne daga rana alkur'ani ya faɗi wannan shekaru da yawa kafin ilimi ya zo ya sake tabbatarwa to haske tushensa a gidan duniya uku ne ja'alna sirajan wahaja wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran sai kuma taurari da rana da wata da taurari ainihin haske daga rana ne da wata da taurari duka suna dosana daga rana rana kuma ta samu daga Allah subhanahu wata'ala wato shi ya ara mana wannan to Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya yi izinin wannan duniyar za ta kare za a tafiyar da hasken rana idan shamsu kuwirat suka ce luffat wa zahaba dawuha za a nade ta kamar yadda ake nada taburma sannan za a dissa shi haskenta an tafiyar da haske mafi girma ko saura me saura taurari wa idan nujumun kadarat suka ce ta safafat idan taurari suka fado ƙasa suka tarwatse haske na biyu ya tafi saura wata malamai suka ce wa jumi'a ash-shamsu wal qamar suka ce za a haɗe rana da wata wasu suka ce za a jefa a wutar jahannama domin ta ƙara ruruwa ta ƙara zafi domin azabtar da kafirai Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu to yanzu babu wani sauran haske sai wancan hasken da Allah madaukakin sarki ya faɗa wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha shine hasken da za a samu a filin tashin alkiyama za a samu duhu zalamun danis duhu da mutum idan akhraja yadahu lam yakad yara haka mai da Allah madaukakin sarki ya faɗa wani waje ba abinda ake gani to anan kuma hasken da zai kasance shine haske na ayyukan bayi kowa gwargwadon aikinsa gwargwadon karfin fitilarsa ko kuma haskensa idan aka je raba haske kamar yadda suratul hadidi Allah madaukakin sarki ya ambata kowa zai je karba munafikai za su mu'minai Allah madaukakin sarki ya ce a basu wai irin abin da suka yi a gidan duniya na yaudara yukhadi'un Allah walladina amanu wama yakhda'una ko ma yukhadi'una illa anfusahum wama yash'urun suna ganin suna yaudarar Allah da waɗanda suka yi imani alhalin kuma ba komai suke yaudara ba in banda kawunansu amma ba sa sani ba sa jin wannan domin sun yi nisa ba sa jin kira don aka ba da haske ana tafiya kaɗan hasken munafukai sai ya disa shi duhu ne sai su dinga cewa muminai da runa na ƙatabis min nurikum ku ɗan saurara mana mana mu ɗosana daga haskenku sai allah maɗaukakin sarki ya sa a ce musu qil irji'u wara'akum ku koma can bayan ku inda aka raba hasken nan kuje kuje ku dauko suna juyawa sai a musu irin abin da suka yi a gidan duniya sai a buga wata katanga tsakanin su da mu'minai faduriba bainahum bisur lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab to Allah madaukakin sarki kaman yadda ya fada zai yi wa munafikai hukuma daga irin jinsin abin da suke aikatawa ina yaudara suka yi a duniya yaudara suka yi a gidan duniya Allah maɗaukakin sarki zai musu abin da zai musu ciwo a gidan lahira kaga anan an musu daya aka ce ku koma ku ɗauko haske suna juyawa suna dawowa sai su ga an sanya shamaki tsakaninsu da muminai har ila yau a filin tashin alkiyama za a zo subhanahu wa ta'ala idan ya bayyana sakinsa mai daraja yau mai yukshaku an saƙa wa yuda'auna ila sujudi bala yastati'un hadithi cikin muslim ya ce muminai duka idan suka gani za su faɗi su yi sujjada ga Allah maɗaukacin sarki amma kafirai ko munafiki kai idan ya je sujjada fa ya'udu zahruhu tabaqan wahidan sai bayan sa yi sanda ya sandare sai ya kasa lankwasuwa in ya je sujjada sai ya faɗi a ƙasa akan fuskarsa in ya tashi zai sujjada ya sake faɗuwa akan fuskarsa kaga nan ma an bar su da aka ce musulmai sai nan kafirai sai can sai suka shiga cikin muminai Allah ya ce ku rabu da su to haka za a yi ta tafiya ana jefar da su Allah maɗaukakin sarki ya cire da to Allah yake cewa kamar da ibnu katiri nake faɗa Allah yana faɗa yana mai alƙawarin narko ga munafikai su ne masu bayyana imani suna masu bayyana kafirci kai suna ɓoye masu bayyana imani musulunci kenan suna ɓoye kafirci wannan shine ainihin munafirci mu a Hausa da aka ce wani munafiki ne ko dai magulmaci ko kuma me yin abin da ya kama da wannan to munafikin bahaushe yana da bambanci da munafiki na shari'a madila Allah ya dauka ne saboda kewaye kewaye da mai irin wannan halin yake yi da bata waje da bata tsakanin mutane da Allah shi yasa mutane suka faɗa haka amma ainihin munafirci a harshe na shari'a shine izharul islami wa ibtanul kufri bayyana musulunci da kuma boye kafirci domin imani dole gabai uku su haɗu akai da zuciya abinda zuciya ta kudirta dole shi harshe zai fada in ba haka ba an saba sannan abinda harshe ya fada a gani akan gabbai idan aka samu imani ya tabbata akan waɗannan gabban guda uku ya kasance abu ɗaya babu sabani to wannan shi yake cewa musulmi amma daga zaran abin da yake cikin zuciya ya saba da abin da yake kan harshe ko abin da yake kan harshe ya saba da abin da ke cikin zuciya to shine wancan munafurci na munafukan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi a cikin bukhari hudhaifa al-yamani ibn al-yaman hudhaifa ibn al-yaman yake cewa innal munafiqina al-yawma sharrun minhum ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanu yawma idhin yusirruna wal yawma yuzhirun yace munafikai na wannan zamanin zamanin tabi'ai kenan domin annabi baya nan lokacin wato zamanin da wasu zamanin sahabbai za a ce zamanin sahabbai mutane daga cikin tabi'ai suna tare da su yace munafikan wannan zamanin naku sun fi sharri sama da munafikan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar an tambaye shi me yasa yace kanu yawma idin yusirruna munafikan wancan zamanin boyewa suke munafircin nasu idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah su suna boyewa yace wal yawma yuzhiruna amma munafikan yau a fili suke bayyana munafurcinsu a cikin kasashen musulmai ko kuma bari mu kammala malam yake cewa idan har munafukai Allah yana alkawarin narko ga waɗanda suke bayyana musulunci suna boye kafirci walladina fi qulubihim marad da waɗanda a cikin zukatansu akwai dauda akwai cuta akwai jinya to wace irin jinya ce wannan kalma ta marad ta zo a cikin alkurani da ma'anoni da yawa amma a nan abinda ake nufi malaman tafsiri suka ce jinya ta sha'awa jinya ta zina ikrimatu da waninsa suke cewa humus zunatu ha huna ana nufi da zina a nan ta zuwa cikin alkurani da ma'anar shakka da sauransu walmurjifuna fil madinati da waɗannan da suke yada ƙarya a cikin garin madina ibn al-jauzi cikin zatul masiri yake cewa walmurjifuna fil madinati bil kadhibi wal batil waɗanda suke yada abin da zai jijjiga gari kuma yin alirjafu shi ne alittirabu suka ce alharakar shadida wato motsin abu da ƙarfi to wannan irjafin da ake nufi a nan suna cewa alkadib ƙarya ya ce masu ƙoƙarin jijjiga gari da tada hankalin mutane da ƙarya da kuma albatin ya ƙuluna suna cewa a takumul adu ai ga abokan gaba sun far muku sun zo muku wa kutilat sarayakum ko kuma dakarun aiki da nabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ko yake turawa yace duka an kashe su wa huzimat kuma an karya su wato an yi nasara akan su Imam al-Baghawi yake fassara magana ta Ibn al-Jawzi yake cewa wannan ya kasance ne anna nasan minhum wasu mutane daga cikin su su zuwa munafikai ko kanu idza kharajat saraya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan dakarun aiki na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka fita yuqi'una fin nasi ru'ba suna jefa tsoro da firgici a cikin zukatan mutane domin kowa ya rike numfashinsa labarin da yake so ya ji shine a ce mai musulmai sun yi nasara su kuma munafukai abin da suke son ji shine a ce musu dukkan rundunar ma an kashe babu wanda ya dawo wa idal tahama alqital idan yaki yayi yaki yayi zafi wallau wan hazam sai su juya baya su kare waya kuluna suna cewa kad atakumul adu in suka juya baya tun daga filin yaki sai sun garzayo garin madina a firgice suna cewa abokan gaba sun zo muku abokan gaba sun zo muku alkalbi yake cewa kanu yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu abinda Allah yake nufi da wannan aiki na munafikai irjafin yace wai sun kasance suna kaunar alfasha ta yadu a cikin waɗanda suka yi imani wa yufshuna al-akhbara da su dinga yada labari suna barbadawa a duk inda suka ji har sai wata magana da ba a so abokan gaba su ji su ji ko kuma su yi ta yada labarai na ƙarya Allah madaukakin sarki ya ce in har ba su hannu ba a barin aikata waɗannan ayyuka an ambata mana abu uku an ambaci wannan cutar da wasu daga cikin cuta ta alfasha sannan an ambaci cewar suna yada ƙarya ko to malamai suka ce to waɗanda suka aikata waɗannan ayyukan shin nau'i ɗaya ne na munafikai ko kuma su munafikan suna nan gungu-gungu wasu suna bijiro wa mata musamman bayi suna cutar da su wasu kuma suna yada ƙarya a cikin garin madina wasu kuma suna sauran aikace-aikacen da alkur'ani ya faɗa ko da ba faɗa a nan wajen ba domin alkur'ani ku saddiku ba ku ba don sashin sai yana gaskata sashi sashi yana ƙarin haske akan sashi sashi yana fassara sashi wasu suka ce mutane ne mabambanta amma dukkansu munafukai ne wasu kuma suka ce a'a duk waɗanda Allah madaukakin sarki yake magana akan su anan sun hada waɗannan siffofin da waɗannan ayyukan munana Allah ya ce la nughriyan nakabim in har ba su hanu ba da sannu zamu kakaba ka akan su zamu dora ka akan su wasu suka ce la nuhayyijannaka zamu ziga ka akan su wajen yakasu sai mu umarce ka bi qitalihim da yakasu malaman tafsiri suke faɗa kamar yadda ibn jauzi ya kawo cikin tafsirinsa ya ce wa qad ughriya bihim hakika an dora annabi sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan munafikan fa qila lahu sai aka ce mai ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina ya kai wannan annabi ka yaki kafirai da kuma waɗannan munafikai duk da malaman tafsiri suna cewa jahidil kuffara bis sinan wa jahidi al munafiqina bil hujjati wal burhan ka yaƙi kafirai da tsinin takubba sannan su kuma munafukai ka yaƙe su da ne da hujja don munafukai sun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yaƙe su ba shi yasa wasu suke cewa wannan alƙawarin narko da Allah ya faɗa a cikin wannan ayar na lanughriyannaka bihim zamu dora ka akan su zamu saka kashe su zamu saka kore su suka ce wannan ba a yi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kori shugaban munafukai ba bari mu je ƙarshen ayar ya ce ibn jauzi shi yarin jayar da cewar wannan alkawarin narko da aka yi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da shi ga munafukai da Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai makura wajen ya kaso ya ce har an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ranar juma'a wannan bai kawo shi da isnadi ba ya ce ukhruj ya fulan min almasjid fa innaka munafiq ya fulan fa innaka munafiq ya kai wani tashi ka fita a masallacin mu munafiki ne kai ya kai wani tashi ka fita a masallacin mu munafiki ne kai amma dai abin da aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da hakuri da shugaban munafikai har zuwa ƙarshen rayuwarsa Allah ya ce thumma la yujawirunaka fiha sa'annan ba za su yi makwabtaka da kai ba a cikin garin Madina illa qalilan hatta yahlaku sai dan kadan Allah madaukakin sarki ya kama su Allah madaukakin sarki ya halakar da su ya kashe su mal'unina ay la yujawirunaka illa wa hum mal'unun inji ibn al-jawzi ba za su taba makwabtaka da kai ba su zauna tare da kai a cikin garin madina sai a halin suna mai tsinannu ababen korewa daga rahama ta allah maɗaukacin sarki da kuma gafararsa aina masu kifu allah ya ce ga hukuncinmu a kansu duk inda aka tarar da su uhidu za a kama su wa kuttilu taqtila sa'annan za a kashe su kashewa ya ce wannan shine hukuncin allah maɗaukacin sarki a cikinsu dangane da wannan alkawari da malamai suka tattauna shin Allah madaukakin sarki ya aiwatar da wannan alkawarin narko da yi akan munafikai ce in har ba su bari ba in ba su bar cutar da muminai ba da illam yantahi almunafiquna idan munafikai ba su bar munafirci ba shine abu na farko walladina fi qulubihim marad da wadanda a cikin zukatansu akwai cuta ta alfashir zina wal murjifuna fil madina shine laifi na uku idan har ba su bar yada ƙarya a cikin garin madina ba to Allah ya ce la nughriyan naka bihim zamu kaka baka zamu dora ka akan su suka ce zamu zuga ka akan yaka su to sai suke cewa waɗanda suke aikata wannan abin musamman abin da siyaki yazo akan shi su waɗancan masu bujuruwa ga mata suke cewa sun bari sun tuba ko kuma sun bar wannan abin Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗage wannan sharaɗin da ya bayar ce in har ba su bari ba to sun bari subhanahu wa ta'ala sai ya ɗage hukubar wasu kuma suke cewa a'a munafukan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a nan wannan abin da Allah maɗaukakin sarki alkawari na narko a kansu na lanugariyan na kabihim za mu ɗora ka a kansu ka yaƙe su ka kashe su kashewa ka musu hukuma ko ka kore su daga cikin garin madina su daina makwabtaka da kai ya ce wannan ya auku shine ibnul jauzi ya tafi a kai har ya kawo wancan hadisin cewar an yi wata juma'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wasu a sahu ya ce tashi ka fita a masallacin mu kai munafiki ne tashi ka fita amma akwai shugaban munafikai wanda duk wani munafiki a garin Madina yana karkashin sa ra'sul munafiqin haka malamai suke ce shine kan munafikai ma'ana jagoran su annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya ci gaba da hakuri da shi har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya halakar da shi wato shine zuwa mutuwa bayan ya mutu ma ɗansa abdullah ibn abdullah ibn ubay ibn salul ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka bani wani abu na tufafin ka mai likafani annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya bayar aka mai aka mai wanka aka mai sutura abdullahi dan gidan shugaban munafikai ya dawo ya ce ya rasulullah ayi mai sallah muna roƙon alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai fita suka je aka ce umar ya sanya hannu a aljihu na annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike rigar ya ce a tusalli alamni ubayyin yanzu ibn ubayyin za ka yi wa sallah ya rasulallah shi ya yi kaza shi ya yi kaza shi ya yi kaza shi ya yi kaza ya dinga an mutu mai laifukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shi sani ya ce inni kuyyutu fakhtartu ya umar an bani zaɓi ne shi yasa na zaɓi haka yana nufin istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan domin ba a saukar da wani abu a fili da yake nuna cewar kar ayi ma irin su sallah ba to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kullun ya fi karkata zuwa ga zuwa ga sauki to mallam madaukakin sarki ya turo shi da rahama sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da na san cewar in na roƙa musu gafarar Allah madaukakin sarki sama da 70 din za a karba yace da zan yi musu subhanallah duk wannan cutarwa an hada baki da su ba an kashe musulmai an hada baki da su an yi kaza akwai yakin da aka fita ma wasu daga cikin munafikai suka yi suka yi suka tattauna tsakanin suka yi mitin suka ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa wancan tsokin hanya ce ta dutse yace a samu wasu daga cikin su su hankadu annabi sallallahu alaihi wasallam su afko shi ya gangaro daga saman dutse ya fadi ya halaka Allah madaukakin sarki ya faɗa musu sallallahu alaihi wasallam aka je aka tarar da su annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ya kira wasu daga cikin sahabbai yace su je waje kaza akwai munafikai a ciki suna kulle kulle yace su je su kunna musu wuta a ciki da suka je aka ce duka suka tsallaka katanga sai ɗaya daga cikin su ne ya fadi kafarsa ta kare to aikace aikacen su dai suna da yawa kamar yadda aka sani a cikin alkur'ani Allah ya ambace su cikin suratul taubati babu inda aka tona musu asiri ma kamar nan ومنهم daga cikin su akwai masu kaza daga cikin su akwai masu kaza daga cikin su akwai masu fadin kaza daga cikin su akwai masu aikata kaza wani sahabi yace wallahi sai da muka tsorata cewar la'alla za a iya ambatan ba za a rage wani ba daga cikin mu sahabbai face sai an ambace shi a cikin alkur'ani yace domin Allah bai gushe ba yana cewa wa minhum wa minhum daga cikin munafikai akwai masu kaza yace sai da suka tsorata gaba daya ba su yi munafircin ba amma ba a so musulmi ya sakankance afa aminu makarallah fala ya'manu makarallah illa alqawmul khasirun mutum ba zai ce a'a shi yau sun kai ba kamar yadda masu hakika suke faɗa duk wanda ya san Allah ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa tsoron wuta ya fi kowa ƙoƙarin tattalin imaninsa da jin tsoron kada a zare mai ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam ne da kullun yake addu'ar ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinika ya kai mai jujjuya zakata ka tabbatar da zuciyata akan addininka inda alquluba baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kayfa yasha zukata suna tsakanin yatsu biyu na Allah madaukakin sarki ba mu sanya suke ba amma haka zamu imani da su kamar yadda alhakami yake faɗa numirruha sarihatan kama atat ma'a i'tiqadina lima lahu iqtaba irin waɗannan ayoyin suka zo ka fassara zahirin suka wuce kuma karka ce ba zahirin ake nufi ba sannan kuma karka hore kar kuma ka je ka yi abin da ba shi bane ba za ka kamanta ba sai ka yi imani da abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatarwa kanshi na sifofi yace zukata suna tsakanin yatsu biyu daga yatsu na Allah madaukakin sarki a wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wakilta yadayhi yamin dukkan hannaye biyu na Allah dama ne shi bashi da hagu subhanahu wataala to yace zakata suna tsakanin yatsu biyu na Allah subhanahu wataala yuqallibuha kayfa yasha Allah yana jujjuya su yadda yaso to su shi yasa mutanen kwarai sun fi kowa jin tsoron komawa cikin kafirci sun fi kowa jin tsoron kada su juye baya amma idan ka ga mutum yana mai sakankancewa kan imaninsa a aljanna ai sai dai ba ta sha alkiyama ba haka wata ta ce ce sai dai ba ta sha alkiyama ba aka ce wani ka taimaki addinin Allah madaukakin sarki Allah zai baka aljanna ana jawo aya da hadisi yace ai aikin aljanna mu riga mun yi tun a baya kaga wannan bai san Allah ba bai san kansa ba bai san me ake cewa aljannar ba bai san wuta ba ba abin da ya sani addinin Allah madaukakin sarki wallahi wannan yafi kowa jahilci da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allah ka tabbatar da mu akan addininka Annabi Yusuf a can Allah madaukakin sarki ya faɗa tawaffani musliman رب قد آتيتني من الحكمة من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Allah madaukakin sarki ba ya ce ka kashe ni ya Allah ka ɗaurai na ina musulmi ni ka wuya ga Allah madaukakin sarki wa alhiqni bi salihina ka riskar da ni da mutane na kwarai nagartattun mutane nagartattun bayi na Allah subhanahu wa ta'ala to almuhim shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da da yawa daga cikin manyan manyan munafikai ba a rawaito mana cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu ba kuma wata ran aka cewa yayi musu hukuba a irin wannan ta kisa ko kuma ta kora umar radiyallahu anhu wataran ya ce wa annabi muhammad wataran an ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulallahi abdullahi ibn ubayyin ai maganin shi mana yace idan yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu ashabahu bayan yayi wani munafirci mai girma yace ai mutane za su dinga zanta cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa wato wannan zai kasance kadangaren bakin tulu ga da'awar mu za a ce ga ibn ubayyin can mutum mai daraja ya yi watsi da matsayinsa ya zo ya bi annabi sallallahu alaihi ya kasance sahabi sa'annan ya zo ya kashe shi bayan ya yi imani da shi to mu kuma me za mu je mu a wajensa sai ka ga manya da yawa za su ki shiga addinin Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi ya ce za mu bashi saboda wannan to almuhim da aka je wajen yi mai sallah Umar radiyallahu anhu ya rike tufafi na annabi sallallahu alaihi kamar yadda riwaya ta zo da shi yace ya rasulullahi atusalli ala ibn ubayy saka yi mai sallah annabi sallallahu alaihi ya ce in aka bani zabi an bani zabi shi yasa na zaba sannan da na san za a gafarta musu inna musu istighfari sama da su 70 da na kara bayan nan Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yana mai tabbatar da waccan fahimta ta Umar wala tusalli ala ahadin min ولا تصل على أحد منهم ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون yace da ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane wala taqum ala qabrihi kada tsai- kada ka tsaya kan kabarin sa ya rasulullah innahum lalle su abinda yasa muka hana ka ka roka musu gafara kafaru billahi sun butulce wa Allah madaukakin sarki sun yi kafirci wa rasulihi sun kafirce wa manz- manzansa duk da suna sallah tare da ku amma ƙarya suke wa matu wa hum fasiquna sannan sun mutu suna mai fasikai wannan fasikanci babba malamai suka ce kafirci akwai babba akwai karami karamin kafirci shine butulcewa Allah madaukakin sarki shine wani lokaci za ku ga annabi ya jingina wa mu'minai la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd haka jingina shi ga musulmi ana nufin butulci a bar karantarwar addini a kama karantarwa ta jahiliya babban kafirci shine wanda kafirai suke yi zalunci guda biyu ne akwai babba shine آه، شركة إن الشركة لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون سنة أكوي ذالنتي كرمي شين متن يعيك تسابو هو يتوتي وان أم وانسا سنة سكنتي فاسكنتي ما أكوي ببا إرن وانا نمنافقي sannan akwai karami shine wanda musulmai suke aikata zina da sauran ababe da sauran ababe akwai ɗayan kalmar ta uku da ababe hudu ne malamai suka ce duka akwai babba akwai karami saboda haka mutum yayi kafa kafa kada ya je dauki ayar da aka saukar akan musulmai ya juyar da ita akan kafirai ko kuma ya je dau abinda ya je abinda ba shi bane Allah subhanahu wataala ya datar da mu to nan kaga Allah madaukakin sarki duk ya hada da kafircin da fasikancin da jinginawa waɗannan shedanun mutane to daga nan idan irin waɗannan suka rasu shi yasa daga wannan nasin wannan ayar da makamantanta malamai suka ɗauka idan aka samu mutumin da ya shahara da aikin banza ko kuma munafiki irin wannan da aka gano daga aikace-aikacensa domin Allah yana tona musu asiri wala ta'rifan lahum fi lahnil qawl wani lokaci sai harshe ya subuce sai ya faɗi wata magana sai ya bayyana muku abin da yake cikin zuciyarsa sai kaga ya faɗi magana da tana da girma dangane da Allah sai ya faɗi magana kamar suka ga nabi sallallahu alaihi wasallam mun ji hukuncin haka jiya sai ya zagi musulunci sai ya goyi bayan kafirai akan musulmai sai ka ga bala'i ya sa ya shafi musulmai ka ga yana munna duk wannan alama ce ta munafurci da kin Allah madaukakin sarki ko wani irin yanayi mutum yake nunawa Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Imam al-Qurtubi yake cewa ahlut tafsiri sun tafi akan cewar waɗannan siffofi uku na munafukai da aka ambata a cikin wannan aya na farko shi kanshi munafurcin na biyu a wannan cuta da Allah madaukakin sarki wannan cuta da suka jarabtu da ita na uku yaɗa ƙarya da suke yi ya ce duka siffofi ne na abu ɗaya kamar yadda aka rawaito daga sufyan ibn sa'idin daga mansur daga abi razin ya ce munafukai da waɗanda a cikin zukatansu akwai munafurci a- akwai cuta dauda ta alfasha da kuma masu yaɗa ƙarya a cikin garin madina ya ce hum shay'un wahid dukkansu abu ɗaya ne ya ce ya'ani annahum qad jama'u hadhihi al-ashiya abinda yake nufi munafukai da Allah ya musu alƙawarin narko a wannan ayar cewar zai dora annabi sallallahu alaihi wasallam akan shi ya kashe su ko ya fidda su daga cikin garin Madina sun tattara waɗannan aikace aikace da siffofi manya manya munana guda uku yace wa qila kana minhum qaumun yurjibuna yace a wani fadin an ce daga cikin su akwai masu yada ƙarya su aikin su kenan wa qaumun yattabi'una yatba'una an-nisaa liribati akwai mutanen da suke bibiyan mata idan suka fita da daddare za su je biyan bukatunsu a al'ada irin ta larabawa a baya sai su dinga bibiyan su suna cutar da su ya ce wa ƙaunin yushakkikuna almuslimina akwai kuma waɗanda suke jefa wa musulmai shakku da kokonto a cikin addinin su Allah madaukakin sarki ya datar da mu insha Allah ayat da ta rage gobe za mu karanta za mu baiwa dagaci dan mun tuna insha Allah ya faɗi ya faɗa mana wasu kalmomi تفضل ya isa na bisu kan gaba a wajen zama
بسم الله الرحمن الرحيم dukkan ne burin duniya sun tabbata kanan wakilin sarki da kowane komai yadda ya zuwa lokacin da ya so da ya ga taɓa a ruwa da musulma da tattalin musulunci da suna da kuma da tattalin kalama farko bayan nuna godiya kan wakilin sarki da ya burin da zuwa da kalama da kuma musulma sun sanawa da kuma kwanwai suka ba da lokacin sabbin girman lokacin da azumi suke gudanar da tafsirai wurare daban-daban cikin garin azumi na wasu gudanar sa da su kai da kara cikin kuma sila da nuna wajen tsoron wazi don gizo ala ba mu ikon cin abin da ake girma kuma yanki da shi na biyu muna karna hankalin al'ummar da garin azumi a zama masu sanya kasa a addu'a a zama masu shugabanni a addu'a da an da shugabanni shi ke kawo dukan fitina a kasa ya zama wajibi ne cikin addu'o'in watan azumi mu sanya kasar mu a addu'a mu sanya shugabanni a addu'a allah shirya da su allah ya ba su da kuma yanki amma matuƙar da kuma muna tsaye da muna tsaye da su ko halar mun kishin wahala a tsanar yawon sannan ala shawarta malam masu bin hasa ya kule kuma umarni da muka ɗauran ba a sun ji hankali mutane musamman matasa da kiyayi shiga ayyukan ta'addanci tsare-tsare sace-sace shaye-shaye da soke-soke alhamdulillah wani yanki na albarka kullum da muke ba a kan su nan wanda ya gyara wani yankin ba ba ba da a tafi da wani a cikin sabbin isra'il na sau a ƙarshe dukkan wani wata alkhairi da fatan wani tashi da mai wani masu lafiya wannan bada muke wata sami lalace don gudun allah ya sa ta zama su da fiye shi da karanta musamman da kuma wata yanci da
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك